والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya dawo da mu wannan lokaci muke gabatar da darussa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun ɗau lokaci ba a samu an gabatar ba a wannan littafi insha Allah za mu ci gaba da karatunmu kafin wani lokaci kan wancan littafi da muke yi na shehu radiyallahu anhu mun dau lokaci mu ci gaba da bayani akan wayannan littattafai da muke yi na bulugul marami da riyadu salihin ba to shine yanzu za mu ci gaba da shi insha Allah lokacin da kuma muka samu wani faraga sai mu ƙarasa wancan muna cikin babin gudanar da hukuncin mutane akan zahirinsu da kuma wakkala baɗininsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda kaga mutane suna yi zahiri ka ɗauke su a haka kada ka rinka musu zace-zace ka ɗauko wani abu wanda baka gani ba ka ce ai haka ce wannan shine babin da wannan hadisi yake koyar da mu wanda kuma zamaninmu na yanzu abin da ya gagara kenan ake ta samun matsaloli duk da dai ba a ce badin wato hukunci irin na ridda da sauransu babu shi ba akwai to amma ba mutane da za su zauna a layi kawai suna ta yanke mutane hukuncin wane kaza wane kaza wane kaza in haka ne ba wanda zai tsira idan har ana tuhuman wani ya yi wani abu na ridda ko na ne to ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana law yudan nasu bi da'awahum ladda arjalun dima'a qaumin wa amwalahum da kowa in yayi da'awan wani yayi kaza za a karbi da'awan to da yawa mutane za su yi da'awan jinin wasu su ce suna a zubar da jinin su saboda wata bukatar ko kuma ji da awon dukiyar da ba nasu ba ce nasu sai manzo Allah ce lakin nan bayyana ta alal mudda'i wal yamin ala man ankara sai dai ka'idar shari'a kai da kadi da awa kawo shaidu shi wanda aka kafa tabbatar da da'awa a kansa ba shaidu to in yana ana son ya kubuta ya rantsa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba saboda haka idan kana jin mutum ya yi wani abu wanda kake ganin ridda ne to a kai shi ƙara hukuma ta kira shi ka kawo hujjojinka da shaidunka shi kuma ya faɗi abin da a ji me ya faɗa shi kenan sai ku mutu to wannan dai babin yana cewa a wakkala mutane zuwa ga zahirin in ka ga mutum na sallah na azumi musulmi ne in ba za ka raba shi da wannan ba sai ka ji yayi wani abu wanda ya warware kalmar musuluncin nan shi kuma sai ka kafa sai ka kuma kai shi wajen hukuma kamar yadda ka san gashi zahiri ma wani ya kashe ɗanka za ka kama shi ka kashe shi ba sai ka ɗauke shi ka kai shi kotu ko balle wannan wanda ba haƙƙin ka bane haƙƙin Allah ne to mun karanta hadisi ɗaya a cikin wannan babin wanda kowa ya san wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ya fara kawo aya fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa qallu sabilahu in dai kuka je wajen waɗanda ba musulmi ba kuka kira su zuwa ga musulmi sai suka ce sun tuba kuka ga suna sallah suna ba da zakato ba ruwan kudu wannan ayan qur'ani ne ta faɗi wannan to sai kuma hadisin da Abdullahi ibn Umar ya ruwaito an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce an umurce ni in yaƙe mutane in yaƙe su su zo musulunci hatta ya shahadu Allah ilaha illallah sai su shaida naji sun ce babu wani ubangiji sai Allah ba su bautan wani Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma su furta da bakin su cewa manzon annabi muhammadu manzon Allah ne wa yuqimu salata su tsayar da sallah a ga suna sallah wa yutu zakata su ba da zakka sai za fa alu zalika in sun yi wannan asamu minni dima'ahum wa amalan sun kare jininsu sun kare dukiyarsu daga gare ni ji manzon Allah illa bi haqqil islam sai kuma in haƙƙin musulunci ya taso ka taɓa dukiyar wani musulunci ya ba da haƙƙin a taɓa naka ka taɓa jinin wani musulunci ya ba da haƙƙin a taɓa naka ka taɓa mutuncin wani musulunci ya ba da haƙƙin a taɓa mutuncin wannan ke amma in ba haka ba ba wani wanda zai taɓa dukiyar wani ko jinin wani bayan ya ji yana kalmar shahada yana sallah wani abi abdullahi tsarik bin ashainin radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم shi manzo sallallahu alaihi wasallam abin da kaje ya faɗa yana kwafa ne daga wata aya galibi Allah ya ce ma alayka min hisabihim min shay'in وما من حسابك عليه من شيء babu hisabin su a kanka kai ma babu hisabin su a kanka ba zai bi mutane mazala ya ce ga aiko ne ya rinka bin ina binciken zuciyar mutum ba wannan kiran ka ya ce wai to isu musulunci kan nan kai zuciyarka wai iyaya kake ji a ba aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma sai ya tsora mu akan wannan kamar yadda abi abdullah tsarin dan akiyamu yadda Allah tabbata gare shi ya ruwaito cewa na ji manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yace la ilaha illallah kai ka karasa amma hadisin bai karasa ba saboda akwai wanda suke ganin in ba karasa ba ma da sauran magana ko to amma wannan dai hadisin iya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kenan wanda yace la ilaha illallah shike yayin da yace ai shi musulunci yana da wani abu ne yanzu wanda Usama ya taba din nan Allah da subhanahu wataala da yazo magana kan cewa me yasa zai taba shi arwayar cewa ya ce la ilaha illallah dan ya kare dukiyarsa amma aya da ta zo a maimakon ta ce wala ta ƙulu liman ƙala la ilaha illallah ai da shi ne za a fito da ko amma sai ayan ba ta ce haka ba sai ta ce wala ta ƙulu liman alƙa ilaikum salama lasta mu'mina ba ma musulman ba fa ita ayan abin da take kenan kan ku ce ma wanda ya ce muku assalamu alaikum ma ba wai wanda yace la ilaha illallah amma akan la ilaha illallah akai rigimar amma ayan da tazo sai tace kar ku ce ma wanda ya jefa muku sallama ku ce masa lasta mu'minan ba ma musliman ba ba ma maganar musulunci aka ba kar ku ce ba mu'mini bane wanda yace muku assalamu alaikum kar ku ce ba mu'mini bane in yayi wani abu da ya daure muku kai ku kai karansa mu haɗa shi da hukumar musulunci ka bincika amma kai ba kai za ka yanke hukunci to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kuma kafirce ma abinda ake bauta wanda ba Allah ba kace kai kirista ne ta a'udhu billah kaga ya kafirce wa kirista kai ba yahudi a'udhu billah kai mai bautan gunki ne a uzu billah kai arme ne a uzu billah kaga ya ji an ma ya kafirce ma waɗannan abubuwa haruma malu dukiyarsa haramun wadamu jininsa haramun to in kana jin ƙaiƙayi ba akan al'amarinsa wai sabuhu ala Allah ta'ala za Allah ce ka bar hisabin sa ba kai za ka yi ba yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala tunda dai kaga yana la ilaha illallah ayi sallah ne azumi ya zo a dauka ko yana da dukiya ya je haji maganan musulunci da ya tabbata duk abin da za a yi sai dai in yayi wani abu na laifi shine kuma can da aka ce illa bi haqqil islam sai in yayi wani abu na laifi wannan kuma sai a hukunta shi amma ka rinka hukunta cewa kai ne mai sanin makomarsa maganar makoma a'a wannan mutumin zai shiga aljanna ba zai shiga ba musulmi ne ba musulmi ba ne ba nasa ba ne lokacin da usama ya kashe wannan mutumin har yanzu a ayar sai Allah ya yi wa sahabbai gori ya ce ka zalika kuntum min qablu kuma da arnan ne famanna Allahu alaikum Allah ya muku baiwa kuka yi kalmar shahada wannan kalma ita ta sa kuka shigo musulunci to ya wani zai kuma ku ce ba ku yarda da nashi ba haka kuke da famanna Allahu alaikum fa tabayyanu sai Allah ya muku baiwa kuka yi kalmar shahada kuma aka yarda daga kalmar shahadar nan ko shiga musulunci me yasa sayyidina Umar ya zama musulmi zuwa ya gaban manzon Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul kenan akai kabbara kowa ya yarda musulmi ne haka sayyidina Umar aya sayyidina Abubakar haka sauran sahabbai to da haka kuma kuce Allah ya muku baiwa da yayi wani kuma zai faɗa to ya za a yi a samu musulmi idan wani zai faɗa ku sai ba ku yarda ba rawahu muslim muslim ne ya ruwaito shi shi yasa sai a yi ta samun matsala ina jin watakila yan uwa sun ga wani bidiyo da yake yawo a a whatsapp da sauran da intanet khalifan albani zanzariya yana karantar da wani littafi ya ce uwa ɗan gaya muku gaskiya mutanen nan da muke ce musu mushrikai wallahi kashi tasa'in bisa ɗarin babu wanda suke da alama irin ta shirka khalifan albani ne wanda shi yake koyarwa a kujeran albanin zariya yanzu ya ce wallahi yan ɗariƙan da muke jefa musu shirkan nan kashi casa'in bisa ɗarinsu wallahi wallahi har ba uku ya rantse ya ce wallahi ba su da shirka in akwai masu yi ba su wuce kashi ɗaya bisa ɗarinsu ba in ji halifan albani duk bidiyon na yawo ko ya ce amma da farko mun yi kwaɓa sai dai Allah gafarta mana ya ce yanzu in an kunna mun kasa tsira na baya nakan ce kai kai kai ka a kashe a kashe to waye baka wannan dama ka bi ka gardantar da mutane kafi wasu duk sun rasu ba za ka iya cewa su gafarta ma su gafarta ma ba ko su yafe ma su yafe maka ba to ga su da kansu ne ma suka dawo suna ce ga irin kuskuren da suke shi kansa albanin ina da biliyon kaset ɗinsa wanda ya ce a ce wallahi wanda suke ta yawon nan suna ce ahalu suna wai su malamai duk makaryata ne haka ya faɗa ko ba haka ba ya ce duk makaryata ne yan ɗariƙa sun fi su ana buga bom sau ɗaya a ƙasar nan suka daina wa'azi suka daina fitowa ta dukkan wani aikin addini suka koya amma yan ɗariƙa ba su daina ba sun kaga irin wayannan matsaloli ka lalata mutane sun yi ta sallar la'asar karfe uku karfe uku da kwata yau duk sun dawo sun tare karfe hudu sun san kuskure su kai iyayenmu kuma a karfe hudun aka same su aka ce su yan bid'a ne ba san yadda ake addini a hudu da biyu aka same su aka ce sun sun sun bata addini sun sun bashi lokaci kaya daya yau kuma sun dawo karfe hudu Allah ya ji kan malam namu yace za ku gama yawon ku dai ku je za ku dawo inda kuka bar mu nan za ku dawo ku same mu wallahi haka ya faɗa yace duk ku je duk inda kuka je ku je ku gama shegantakan ku inda kuka bar mu nan nan za ku dawo ku zo ku same mu a gudu to yace zaka bi irin wannan rudu irin wannan hayaniya da sunan sunna وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن كربو دغا أبي معبد مقداد بن أسود يدن الله ثبت غريسي قال يسي قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناتي من الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار yanzu ka kaban labari a ce na gamu da wani mutum cikin kafirai kafiri ne hakikan kafiri ba ma wani shakka faƙatatalna a wajen yaƙi muka haɗu muka yi gumurzu muka yi doke keniya da soke keniya fadara ba yadayya da saifi faƙaɓa a ha ya bugi hannuna da takobi ya yanke min hannu ɗaya sun malazalin ni bi shajara da ya mun wannan ɓanna kuma sai ya fake da wata bishiya faƙala asalamtu lillah ba ma a shaɗu Allah ila illallah ba sai ya ce na musulunta na zama na Allah asalamtu lillah bayan ga shi kafiri ne miraran hakikatan a filin yaƙi yana taimakon kafirci ya tare min hannu garin yaƙi bayan ya yi wannan ɓanna ya fake da bishiya ya ce na musulunta a aqtuluhu ya rasulullah in kashe shi in kashe shi ba da an kala ha bayan ya ce ya musulunta fa qala la taqtuluhu sai manzo Allah ya ce karka kashe shi qultu ya rasulullah sai ya manzo Allah qata hidayatayya har fa ya yanke min ɗaya daga cikin hannayena summa qala zalika sannan ya faɗi haka ba da ma ƙafa bayan sai da ya yanke min hannu ya ga zan rama faƙala za ta ƙatulu za Allah ce karka kashe shi fa in ƙataltahu in ka yadda ka kashe shi fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu shi ya koma a matsayinka na musulmi tun kafin ka kashe shi وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها kai kuma ka koma matsayinsa kafin ya faɗi kalmar sannan an yi canji kana kashe shi an yi canji kai ka koma kafiri shi kuma ya dawo musulmi muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari ya inganta shi Muslim ya inganta shi duk sun ittifaki bisa ingancin sa so ruwaito shi saboda haka kar mu zama alloli mu ne masu yanke mutane hukunci mu ne masu cewa wane ne dan aljanna wane ne dan wuta wa ma'ana innahu bi manzilatika imamun nawawi sai ya ƙara bayani abinda ake nufi da cewa shi yana matsayinka ai ma'asumud dami shi Allah ya kare jininsa mahkumun bi islami an yi hukunci da musuluncinsa wa ma'ana innaka bi manzilati ma'anan kai kuma ka koma matsayinsa ai mubahud dami jininka yanzu ya halata ka kashe musulmi bil kisasi ta hanyar kisasi liwarasati magadansa za su iya nema la annahu bi manzilatihi fil kufri wannan suka ce to ba ya koma kafiri bane ba za a iya daukar sa a matsayin kafiri ba amma za a iya daukar sa matsayin ai ya kashe musulmi ko me matsayin wanda ya kashe musulmi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi shi yasa lokacin da usama ya ce ya rasulullah qala ha taqiyatan ya faɗa ne dan tsoro dan ya kare kansa manzo Allah ce ka tsaga zuciyarsa baka ga la ilaha illallah ba sai ya rasa abin da zai ce sai ya ce to ya rasulullah ka mun gafara yace in yaya da la ilaha illallah sa na gafarta maka in yaya da la ilaha illallah ba dai kasancewa shine farkon kuskuren ba da manzon Allah ya sa an kashe Usama duk da duk duniya manzon Allah baya da masoyin da ya wuce Usama bin Zaid to sai aka yi misali ta wajensa Usama bin Zaid yana da mawaƙif da yawa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi shine ma yazo ya nemi ceto akan ma'asumiya da ta yi sata makazumiya da ta yi sata manzo Allah ya ce masa atashfa'u fi haddin min hududillah a haddin Allah za ka zo ka nemi kamun kafa ba taɓa ganin ran manzon Allah ya ɓaci irin wannan rana ba har Usama ya ce na yi burin dama ban musulunta ba sai wannan rana wannan wasu daga cikin kurakurai da ake dangana wa Usama kenan kisan wancan mutumin da wannan amma kuma kan mu manta shine ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara masa duk manyan sahabban nan a matsayin ya zama komandan shekaran da zai rasu da zai rasu sai ya haɗa su sayyidina abubakar su sayyidina umar sayyidina aliyu su wane ne duk aka haɗa su ya nada tutan yaki wanda za a doki kasar Rum kasashen Turawa ya nada Usama bin Zaid a matsayin komanda kowa yana karkashin wata mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin wafati yana ce jahizu jaysha Usama ku fa shirye yakin Usama nan kar ku bai matashi yaro aka haɗa dattawa manya-manyan jigajigan sahabbai a ƙarƙashin ya kwamandancinsa wannan ba yana nuna kawai a nemo matashi kamar yadda matasan mu yanzu mulki sai matashi sai matashi ba a'a ana nuna kowane mutum idan yana da kafa'a babu ruwan musulunci da shekaru idan kai ne mai shekaru kake da kafa'a ka cancanta in kai ne mara shekaru kake da kafa'a ka cancanta amma me mu'jizar da ta bayyana shine lokacin da aka kai wa rumawa yaƙi na usama aka musu ba daɗi sun yi ta tambaya ba an ce annabin sun ya rasu bane kan domin ba a tafi yakin ba sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da na Abubakar kansa sai da ya taka ya sa kayan yaki yayi shiri sosai yana khalifa da sahabbai duk suka shirya ya taka da kafa sai da aka yi zango daya daga Madina da shi sannan ya ce to na sallame ku ya juyo ya ce ya yi haka ne don ya cika umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fita cikin mayaƙa tukunna sannan uzurin kalifanci ya dawo da shi to ana ce ai ana ta fafatawa da musulmi ba ba ba ba ba ba an ce annabin sun ya rasu bane ce iya rasu to amma yaya haka yace waye waye komandan yakin Abubakar din nan ne aka ce a'a Umar din nan ko Usman nan ne a'a Aliyu nan ne a'a wanda wanda annabin sai yake sai masa wai takobin Allah din nan Khalid bin Walid aka ce duk ba shi bane akai ta kal duk wanda suka sani manyan mukamandoji ne mayaka ne kafiran suka yi ta kala ta kala ta ce duk ba su bane to waye jagoran yakin wani yaro ne wallahi wani dan matashin yaro sai suka ce to ku nisanci mutanen nan ku kiyaye su ɗan yaro ma ke nan a cikinsu wanda ba a san shi ba ma ya ƙware wajen yaƙi irin wannan kuma aka yi nasara aka dawo tun daga nan duniya ta san musulunci bai mutu ba da sun ɗauka rasuwar manzon Allah musulunci zai ja da baya kamar masu talauta ne sun ɗauka mulki ne in sarki ya rasu kuma sai a samu rauni to sai suka ji abun ba haka kuma shi sayyidina abubakar din nan a gaskiya sayyidina abubakar wallahi yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana daga cikin wanda annabi ya ce da da akwai annabawa bayan su shi ma haka ne da da akwai annabawa bayan su sayyidina umar shi ma zai zama haka aliyu ma zai zama haka dukkan su kowanne da da akwai annabawa bayan su za su zama annabawa sai sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ulama ummati ka anbiya'i bani isra'ila kuma duk mai imani ya san sayyidina abubakar ya sake maido da musulunci akan akan kafafunsa ba dan sayyidina abubakar ba za a samu matsala wasu fa cewa suka sun bar musuluncin ma ai annabi ya mutu shikenan suka bar musulunci akwai sabon sai ka kyale sai ce wallahi ba zai kyale su kowa ya dawo yanda yake har wasu suka ce to su su za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka za su yi haji zakka ne ba za su bayar ba tunda wa annabi ake ba da zakka kuma yanzu annabi ya rasu har wani mawaƙi yana cewa a ɗa'ana rasulallahi ma dama bainana fa ya la ibadallahi ma li abi bakarin ayurisuha bakaran idza mata ba'dahu wa tilka wa aymullahi qasimatu zahari haka yi wani wani wani mawaƙin su yake faɗa wai mun bi manzo Allah mu tunda yana raye tsakaninmu to yanzu me yake kuma za a ce he mun bi Abi Bakar shikenan Abi Bakar ya rasu ya bawa Bakaro ɗansa to wannan ko ita ce bala'in da ba za mu taɓa yarda da ita ba sai dai a karere baya a kanta amma sai dana Abubakar ya yaƙe su sai dana Umar suka ce tunda sun hana zakka ka kyale sai ce wallahi ko ko da baibayin raƙumi ake kawo manzon Allah zakka a kansa ba a kawo ba ni sai na yaƙe kuma duk sahabban nan tarihiyan nan ba wanda ya ce a'a sai da na abubakar ba ba mu yadda ba ko ba mu bi umarninka ba dukkan duk sai da na abubakar umar sai da na usman sai da na aliyu dukkansu sun zauna a ƙarƙashin sayyidina abubakar suna kiransa amirul mu'minin suna ce masa khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har yayi wafat ya dawo wa musulunci da kwarjininsa wanda da yayi wa musulunci saiti wanda da bayan rasul manzo Allah an ɗauka zai kusan ma zai wargaje yau da ya samu kiyaye wayannan sahabbai wallahi ba dan babu annabi a bayan manzon Allah ba wayannan annabawa ne na'am وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقة من جهينة أنكر قدق أسامة بن زيد mun riga mun yi bayani usama mun san dan zaidu shine wanda sahabbai suka yi ta sabani wa annabi ya fi so a cikin sahabbansa da sayyidina aliyu da abbas da sauran sahabbai wai a cikin su waye annabi ya fi so sayyidina abbas ya ce annabi ya fi so na sayyidina aliyu ya ce annabi ya fi so na saura sai annabi ya fi so na sai aka ce kai mu je wajen annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya raba mana wannan rigima sai suka ce ya rasulullah sallallahu wa ka fi so a cikin mu yace cikin mutanen gidana Fatima yace aka ce a a cikin mu gabaki ɗayan musulmi gaba ɗayan musulmi wa ka fi so sai ya kawo musu kalman da ba su taɓa zaka ba yace Usama bin Zaid sai suka ji wani iri duk cikin ya Rasulullah duk zaban duk kuma yace wallahi Usama bin Zaid shi na fito Usama nan ba bara ne maula ne dan maula ne bakin fata ne ya sa mu ma alhamdulillah bakakin fata mu bakin fata ne dan baran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baran sai shine zaidu wannan zaidu da ibn harisa wanda aka yi ta wanda shine sunansa a cikin sahabbai shi ma bakin fata ne alhamdulillah sunansa ya zo ƙwaro-ƙwaro a cikin alƙur'ani falamma qada zaidun minha wa daran zawwajnaka to wannan zaidun shi ya aiki usama dan usama dan zaidun ne yace shi yake so sai suka ji mamai da ba sai wannan tambaya ba ce suna rudin kansu usama sai suka ce to bayan usama fa sai ce aliyu abbas yana ganin shi baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi yaya za a yi yana ganin biyan da aka yi shi ne sai manzon Allah ce aliyu sai abbas ya ce ya rasulullah ka sa baffan kai kenan na ƙarshen ƙarshe ya ce yi saboda aliyu ya riga ka musulunta ya riga ka hijira kai baffa ne amma aliyu ya riga ka musulunta ya riga ka hijira to wannan usama din shine yake ba mu wannan ruwaya shine aka rawaito wannan hadisi a gunsa yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya aike mu zuwa wasu hurqa min juhaina wasu yan tsirarun kabila na kabilar juhaina fasabbahna alqauma muka yi musu asubanci alami yayi muka je muka tare gurin da za su ɗebi ruwa kafin zo ɗiban ruwa da safe mun tare gurin saboda dabarun yaƙi wala hiktu ana wa rajulun min al-ansari rajulun minhu da ni da wani mutum cikin mutanen Madina muka fafuri wani mutum a cikin su falamma nahu sai da muka rufe shi mun fafure shi mun ka mun danne shi qala la ilaha illa Allah sai ce la ilaha illallah iya kalmar fake za mu iya mata wili da ta suka suna cewa bai ce muhammadu rasulullahi ba ko ba haka ba wa kafa anhu al-ansari yana faɗin haka sai mutumin madinan ya daga ya daga hannunsa a kansa ya kyale shi wada antuhu bi rumhi ni kuma na takka masa mashi na hatta qataltuhu har sai da na kashe shi falamma qadna almadinata da muka dawo madina balaga zalika annabiy sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari ya isa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya usama ya usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah haka ne ka kashe shi bayan ka ji ya ce la ilaha illallah qultu ya rasulullah innama kana muta'awwiza arsallah ya faɗa ne kawai dan yana neman hanyar tserewa hanyar kukuta fa qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yace in dai tambayan da na maka ka kace shi ne bayan ya ce la ilaha illallah haka ne ya sake maimaita wancan kalma fa ma zala yukarriruha manzo Allah bai gushe ba yana ta maimaita tambaya bayan ya ce la ilaha illallah hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm har sai da nayi burin ina ma ban musulunta ba kafin wannan rana muttafaqun alaihi wannan hadisin yana bukhari yana muslim wa fi riwayatin a wata riwaya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي أقال لا إله إلا الله وقتلته ياتي لا إله إلا الله ككشيش قلت يا رسول الله نتي يا من ذا الله إنما قالها خوفا من السلاح يا ففتاني دنس أورم مكاني فقال sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace afala shaqaqata an qalbihi me ya hana ka tsaga zuciyarsa da ka kashe shi hatta ta'alama qalaha am la har ka ga ko akwai la ilaha illallah a zuciyar ko babu amma za la yukarriruha bai gushe ba yana ta gaya mun haka hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin har na yi burin a wannan ranar zan musulunta wannan shine hadisin mashahuri na Usama bin Zaid wanda muka muka kawo tun farko mun dan faɗe shi akwai wani hadisin har yanzu na Usama ne amma ta hanyar dundubu dan Junada kuma hadisin na da tsawo kuma lokaci ya mana nisa dama mun ce mun zo a makare dan abin da ya sawwaka shi zamu yi to ku duba dai yanda matsala irin wannan ta kawo yanzu ana cin riban musulmi saboda yanda muke yanke ma ƴan uwanmu hukunci har ya kai ga musulmai matsorata makiya musulunci za su musu rubdugu su kakkashe su a wasu garuruwa su kore su su yi hijira ba su iya zuwa su ɗauki fansan wannan ba ba su ƙulla neman jihadi ba wanda ka ce jihadi don wannan amma za ka samu wasu tsirarun musulmi sun haɗu ba a jihadi sai a garin musulmi tun da kaji an ce an tada jihadi ku jawo hankalinku ba Najeriya ba duk duniya yaya haka ba za ka ji jihadi ba sai a inda zallan musulmi ga Isra'ila nan tana cin karanta ba babbaka wanda ya kamata a ce musulmin duniya duk sun yi rubdugu sun je jihadi ko da za su tsare a kan abin da isra'ila take yi ba za ka ji an ce an kulla wata tusa na jihadi ko na wani kungiya ne ko na waje jama'a ne ko ta ƙasa ne yanzu yakin saudiya jihadin ta akan yaman ne tana jihadi tana jefa musu bama bamai saboda su ba musulmi ba ne ka ɗauka koma ne shi'a ne ne ne duk dai ai ba yau aka fara shi'a ba tun bayan manzo Allah da shekara nawa aka fara shi amma me yasa Saudiya ba za ki ɗauki waɗannan makamai nauyaya shin idan ma kafirci Yaman suke yi ya kai na Isra'ila in ma kafirci suke ya kai na isra'ila a ɗauka jadalan kamar yadda malamai suka ce a kan mun yadda an kada mu a jayayya mu je an yadda ba musulmi ba ne ya kai na isra'ila wayannan manya-manyan makamai da kayan fada da jiragen yaƙi da kike da su kike ta sakewa a kan masallatai da makarantu wanda ku kuna ganin wannan ainihin mashirikai ne da manya da yara da kun dan kwaci falastinawa da me yasa to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake jiye mana kenan shi yasa ya kawo wayannan hadisai wayannan ka'idoji za mu zo muna yanke wa 'yan uwanmu hukuncin cewa su ba musulmi ba ne ɗebi makamai mu je muna kashe junanmu shi yasa ayan alƙur'anin nan ta mana ishara cewa ashe faɗa in ka gaisu tsakanin musulmi da musulmi ba wai dan ɗaya kafiri ɗaya kafiri ba ko ɗaya musulmi ɗaya kafiri ba saboda Allah subhanahu wataala ya san abin da zai faru sai ce wa in ta'ifatani min al-mu'minin eh musulmina bai ma ce minal musulmina wa in ta'ifatan min al-muslimina wal mushrikina wa in ta'ifatan min al-mu'minina idan aka samu kungiyoyi biyu na mu'minai ake Allah ya musu shaida wa'annan ma mu'minai ne wa'annan ma mu'minai ne fitinan bala'in duniya kawai ta sa sun zo sun yarda da junansu iqtatalu sai suka yi yaki tsakaninsu da juna Allah ya ce fa aslihu bainahuma ko da ba ku ciki ku hada su su yi sulhu ka gani sai Allah ya ce wa in fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tata idan kun gane ɗaya ta zalunci ɗaya ne ashe kaga duk faɗan da za a yi Allah yana gaya mana za a yi faɗa tsakanin muminai ne da muminai dan zalunci dan zalunci za a yi faɗa kisa ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in ɗaya aka gane ita ta zalunci ɗaya fa ta kuma ki daina faɗan fa qatilul lati tabji ita da take zaluncin ku sauran da kuke neman sulhi ta ki sauraron sulhin ku ku haɗu da wani ɗayan ku yaƙi za a zalimin hatta tafiya ila amrillah har ta dawo kan umarnin Allah to yau a Najeriya ba kafirci sai a barno a cikin maiduguri ne kafirai suke a nan jihadi yake a barno da gamborin gala da ina ne nan kafirci yake ha baya tulatu babu shi a kafancan duk abin da aka muku a kafancan ba kafirai ba ne suka muku kuma ba ku da zuciyar jihadi a mutanen kafancan don ba ku yi ba lokacin da aka taɓa ku ba ku yi a taɓa a ɓalewa ba gudu ku kai kuka zo hijira duk yan agajin da suke jos da aka yi rikicin jos tsoronan suka zo muka gansu da manyan ɗamara da suna sha ina arnan suke da rigima ya tashi duk daurin kwankwason nan duk sai ya dawo toro ana raba kayan masarufi na na 'yan gudun hijira amma musulunci mushirikai suna suna barno ana jefa musu bam mushirikai suna kano ana jefa musu bam ana daura abin nan menene kunan bakin wake a je a fada a kasuwa don a kashe mushirikan Kano da mushirikan Borno da mushirikan Bauchi babu mushirikai a America ko Ingila ko Faransa suna nan a Libya da Syria a nan suke kuma yanzu haka akwai matasa suna shiri su je jihadi yanzu shirin da ake yi babu babban kafaran ƙasa a duniya yanzu kuma da ake ƙoƙarin a ce nan za a je jihadi mai an gama da kafaran syria an gama da kafaran libya sauran kafaran iran saboda makiya musulunci so suke kawai su ta kunna gaba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi su yi a yi tagwara kan komai ka dai aƙidar su na tabbatar muku dai aƙidar mu kowa da irin aƙidar amma ni idan ma iran ko misir ko yaman kafirai ne mun ce aje a misali a jayayya an kada kowa ya yi rinjaye to sun kai na isra'ila ne wa suka kashe garuruwan wa suka kona yara nawa suka kashe bumabumai nawa suka jefa da kake ta tada kumfan baki akwai lokacin da kowa ya sani mu ne ahlus sunna wal jama'a amma abin da muke yi duka wani abu ne wanda in mun bashi ya tafi haka zara ba ta barin dangi kuma in kaga gemun dan uwanka ya kama da wuta to ka shafa wa naka ruwa idan wani zai ce mana ga kafiri ba ba ba ba ba amerika ne zai ce mana wani kafiri bane ba shi ya kamata ya gaya mana ba ba shi ya kamata ya taimake mu ya ba mu makami mu je mu yaƙe shi ba me yasa kullum su ne masu ba da gudumawa don mu samu mu yaƙi kafirai dole ne mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu wannan hadisai wayannan hadisai wai hausawa suna cewa idan matan kaɗi ya kai daddawa rana ko da shi za a sha na ce dai ba zai je ya ajiye sai ya dawo ba in aka a ina ake ɗora daddawa na ce a kan matan kaɗin ake ɗorawa in ya kai ta rana zai juye ta ne ya dawo da shi za a sha ko yi ƙoƙari mu rage muzanta 'yan uwanmu mu bar kowa da irin fahimtarsa da ra'ayinsa ba za mu iya kashe aƙidu marasa kyau ko masu kyau ba za mu iya ba kuma wannan ba shi ne solution cewa sai ka kau da wani ba ko sai ka kashe aƙidu ko sai ka kashe masu aƙida kaza ba wannan kawai kana so ka jawo ma kanka bala'i ne shi ba zai barka ba ai ba za ka ce zan kashe wani ya zuba ma ido ba ko zai zuba ma ido shi ba zai barka ba a kashe da yawa daga cikin waɗanda kace za kashe kai ma su kashe da yawa daga cikin ku kuma a dawo ba wanda ya ci riba abin da yake faruwa ke ba za mu iya ba kai baka isa ba tunda annabi ma Allah subhanahu wataala ya ce masa ba zai iya ba annabi ne fa Allah ya ce masa ba zai iya ba kuma ya ce na roƙi manzon na roƙi Allah kada a samu wannan saɓani a cikin al'umma na Allah bai amsa mun ba to kai kai waye zai amsa maka kai kuma Allah ya ce subhanahu wata'ala ya ce shi ya tara ma annabi zuciyar sahabbai ya ce wallahi da za ka kashe abin da yake bayan ƙasa kaf ba za ka tara tsakanin zukatansu ba sai dai Allah ne ya tara su kuma Allah ya ce haka ya halicce ku akan saɓani ya halicce ku haka akan saɓani dan adam Allah ya halicce shi akan saɓa wa duniya sai mu yi haƙuri kana ji kana gani kai za ka haifi ɗa ya girma ka ciyar da shi ka shayar da shi kai komai sai zo ra'ayinsa ba irin naka ba in kuma kana son ka zauna lafiya kada ka sa wa kanka damuwa sai ya yi ra'ayi irin naka in ba haka ba ka mutu da baƙin ciki kai dai ka yi iya ƙoƙarinka ko ra'ayin na rayuwa ne mafi muni na addini amma na rayuwa yanzu misali ka ce kai ba ka son ɗanka ya auri bakar mace to ka sa wa kanka bala'i da haiface ta ko ka ce ga irin kalan ɗan da kake so ya aura to ka sa wa kanka damuwa in kana son ka zauna lafiya kawai in dai ya kawo mace 'yar mutanen kirki ba ruwanka da kala da yanayi da yar gidan suwaye in dai yar mutanen kirki ne to kana so ka zauna lafiya a duniya to shi ce ka dani ne zai aure dani ne wani ba zai aure wanda ba ba ruwanka in kana so ka samu hypertension da ma baka zauna lafiya to ka sa wa kanka irin wannan ko kuma ka wancan mai ta gani a wannan za ta aure tsoron ina ce dai mutumin kirki ne kenan mutumin kirki ne dan mutane kirki iyakanta kenan a'a amma kaɗe shi a'a wani irin kala ba ruwanka sai dai kawai kai ta mamaki ka sai Allah mai haɗi kuma ka faɗa cikin raha Allah mai haɗi sai yadda wani ya auri wance to ka huta da yawa daga cikin tarbiyyar rayuwa inda mun ɗauka wa kanmu mai sauƙi sauƙi ne amma kakan sa wa kanka kai Allah kai kaman Allah kana hukunci kaman kai ubangiji in ka ce wai matarka wai ba za ta saba maka ba kamana kaman ka kai wa ne duk wannan kisoshi da muke jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa manzon Allah ne ba da da Aisha ta ce albitrinki Allah ya yace miki na ce dai ba daga wurinka ba ne na ce ba daga wurinka ba ne daga wurin Allah ne sai aisha da za ki rasu da za ki riga ni rasuwa ni zan miki kyakkyawan wancewa wance ki miki sutura miki sallah in yi a ranar a ɗakin wata kuma za ka kwana yi wai a ranar da ta rasu ma a ɗakin wata zai kwana ita damuwan ta maza mu ba mu da abin nan da ya kamata a ranar ya kwana bakin ciki kada ya kwana a ɗakin ku sai ta ce a mu an yi hakan ma a ranar kuma a ɗakin wata za ka je kwana kunga wannan shine sayyidul khalqi sayyidul rusuli aka nuna mana yanda yake fama to in kai in za in an san an saba maka ta ka shirya za a saba maka ka shirya ba za a maka biyayya ba ka shirya za ka samu masu biyayya cikin ƴaƴa ka shirya za ka samu marasa biyayya ka san irin hanyar da za ka fito musu ku zauna lafiya to kai ma ka zauna lafiya wannan shine tarbiyyar rayuwa kowa ya dauka wa kansa ba lallai ne balle ma makwabci balle kuma wanda kuke tare haka ka dauka kawai mutane za su za ku iya kowa zai iya saba maka ka dauka kowa zai iya cin amanan dan kar ta zo maka da nauyi abu ta sa maka tashin hankali ka dauka ka dauka baka fi karfin a zo a zage ka ba ka ɗauka na ƙasa da kai zai iya zuwa gaban ka ya zazzage ka kuma ka shirya wa za ka iya jure wannan tun da baka kai wanda aka zo aka ce ya ayyuhal ladzi unzila alayhi dhikru innaka la majnun yana ji shine sayyidur rusul gaba daya sallallahu alaihi wasallam aka zo kan gaba ido da ido aka ce innaka la majnun to inda mutum inda mun shirya wa kanmu irin waɗannan abubuwa to za mu zauna lafiya zuciyarmu za ta zauna lafiya za mu rayu lafiya amma idan muka shirya wa kanka kai akwai abin da ba a isa a maka ba to kuma za a maka kuma an maka zai cutar da kai saboda haka yan uwa musulmi mu rinka afuwa wa junanmu yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahadau tahabu ku rinka kyauta wa juna dan ku so juna ku rinka yada sallama tsakanin ku sai ya kara muku soyayyan juna ku rinka rinsa ido wal ya'fu wal yasfahu ba haka Allah ya ce ba ku ya afwa ku ya ce ku ya ce Allah ta yubbuna an yadkura Allahu lakum ku ba ku san Allah ya muku gafara ne ku ma kuna laifi ba Allah yana ko ku ya ce dole kai dole kai idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid to abin da ya kamata mu yi kenan fiqhul kila sanin ma'anan sabani naji wani za ka ga mu ka ga ka ga suwanin nan da suwane suna gaisawa suna dariya ana jin muna sabani akan aqida sai aga kun haɗu kuma assalamu alaikum ala dari Allah gaba ana ra haka ya kamata shi ya sani kai ka san matsayinsa kai kuma shi ya san matsayinka idan za ku gaisa da kafiri ku zauna da shi a ofis don me yasa mai cewa la ilaha illallah ko da yana da wani irin haƙida ne ba za ku zauna tare ba sai ku yi mu'amala ta rayuwa sai a zauna a gari ɗaya kuma dole ne haka Allah ya so addinin ba naka bane na Allah ne yanzu abubuwan da nake faɗan nan ba zaman a hankali a hankali har aka kai ga haka ba ai zaman kwanciyar hankali da yadda da juna da yadda iyayenmu suka ɗauki abin malamai ba su ɗauke shi da zafin da mu gaskiya mun ɗauke shi da zafin da su ma ba su ɗauka ba ko ba haka ba aka zo aka zauna lafiya aka fara fahimtar juna har wani ya fara cewa a'a kun ga masu da'irar zikirin nan suna da yar hujja kuma da ɗa ne ƙungiya ce ta haife shi ya yi an yi gwagwarmayan an yi kuma ce suna da hujja akwai hadisin da'ira ƙyallan za ku yaƙa to alhamdulillah tun da ka gano da'ira ƙyallan a hankali za a gane ko ba haka ba in kuma ƙyallan bai maka ba ka bar da'iran da ina ce ta maka shi ko tun ana ce tazzi wani abu ne daga inda aka samo shi gunki ne kaza kaza tazzi shirka ne kaza kaza aka ɗauko shehin malami dokta aka biya kuɗi aka kawo shi bauchi don ya koyar da sunna bayan garin ya daɗe da yin zafi na shekara uku har an daina an yi shuru kowa ya ɗauki matsayinsa ya zo ya ce tazbin nan sunnan manzon Allah ne a masallacin da in ɗan ɗariƙa ne ya je ya faɗa kashe shi za a yi ma wataƙila amma ya ce sunnan manzon Allah ne ɗan uwansa suka buga da shi wanda suka gaito shi suka yi ta buga da shi aka yi ta masa wayoyi ya ce kai ni fa da mun yi wannan dagaji dainawa muka yi yace bayan da za a yi safiya ta rinka kirga kwayan dabino Abu Hurairah yana kirga kwayan dabino in karanta a sunna sai dai in ba sunnar kuke so ba kawai dan wani shi kuma ya huda kwayan dabinon ya sa zare dan ya ji dadin dauka in ce kuma shi ba bai san sunna ba ai dole yanzu akwai masu riƙewa ai hankali fahimta ne yanzu ba mu muka ɗauko littafin sifatu salatin nabi ba salatin fati salatin fati wani malin ta salatin fati ce fati wata bai rabiya ita ce baka ji an ce salatin fati ba ko to amma mu ne muka ɗauko da aka ce albani ba wanda ya kai sanin sunna a zamanin yanzu kaza kaza kaza kaza an gama sai muka ɗauko sifatu salatin nabi na albani sai muka bude babu salati ala nabi a cikin sallah sai muka ga ga albani ya ce wa min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ugulika muka ce to wannan fa littafin ku ne ina salatin na shirka ne a littafin ku ne suka duba suka duba shine kuma shi din ya rubuta sai suka yi sabon edition aka yi wani sabo wanda babu wannan salatin amma har yanzu dai dole sun sani wannan yana nan ka dai yadda yanzu wani masanin sunnan da ka yadda da shi ya san sunna ya ce salatin annabi akwai aqida a a ya fi qur'ani to wanda kace sun ce yafi qur'ani sun ce su wallahi bai fi qur'ani ba to ba magana kaddama yana ce kai yafi qur'ani ne da mai to sun ce wallahi bai fi shi ba wallahi bai kai shi ba to me kake nema ko ba sai ka hakura ba amma dai salatin tabbas salati ne an rawaito shi daga sayyidina ali kafin albani ya sa sai da muka ce kun ce babu tafsirin da yafi inganci kaman kitabu tafsirul tabari da kuma ibnu kathir ibnu kasirin ya kawo salatul fatihi yace daga cikin salatan da da sayyidina aliyu yake yi akwai allahumma dahil madhuwati wa baril masmukati har yake ga salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ugulika muzhirul haqqi bil haqqi to in kana maganan bakari bakari yaushe ya zo sai da na aliyu ne fa bakari sai wajen karni na nawa wajen karni na shida ko biyar to sai da na aliyu ne ake magana wannan tun kafin bakari wadda haka in uwa mu fahimci juna mu gane addini mu riƙe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hankali mu gyara zaman mu Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar da dugadugan mu Allah ya bar mu akan tafarki madaidaici Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi amin jami'il ahwali wal afati تقدرنا بها جميع العادات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة